بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren ainihin wato talatin ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 25 ga watan januwari shekara ta 2009 wannan shine kasar na 54 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abu abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi taken karatun da aka fi sani da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi jama'a wannan kalmar da muke faɗi ba kalma ce irin ta 'yan ojiyo-jiyo ba ma'ana yara in suka fito dali da ainihin magariba sai su ojiyo-jiyo ma'ana ita kalmar ba ta da wata ma'ana kawai dai kalma ce ta gayyata da yara suke faɗinta a harshen baki abin da muke nufi waɗannan hadisan da muke karantawa jama'a lallai ne wajibi ne farilla ce a yi aiki da su hadisan da muke ɗibowa waɗanda suka shafi aƙida da ibadoji da mu'amaloli da ladubba muna kawowa don mu sharhin waɗannan hadisan muna ishara akan lallai ne dole a yi aiki da su misali ai aje mun taɓo wata matsala wadda ta shafi ladabi daga cikin ladabin tsafta da kamata a ce kowa da ya koma gidan shi a daren jiya sai duba akwai shara a gidan shi ko mu tattauna wannan matsala ba da sai kowa ya duba akwai shara a gidan shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a kwana gida da shara ya hana a kwana gida da bola to yau in baka haka ba sai ka yi yanzu ka je ka ga akwai bola a gidanka lalle kada a kwana da ita ashe musulunci shine addinin da ya kawo ladabi da tsafta to duk waɗannan abubuwan kar mutane su ɗauka wai mu yan tamore ne mun haɗu ne kawai mu more karatu ai kabbara a tashi a'a manufa a faɗa kuma a aiki haka mawaƙi ya ce manufa a faɗa kuma a aiki don haka waɗannan hadisan jama'a ma kana hadisan yuftara ma kana hadisan yuftara ba wai zantuttuka ne da aka kirkire su aka faɗe su kawai dan a'a hadisai ne garanti gangariya na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda kan an ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi abin da muke nufi shine waɗannan hadisan ana neman zaman lafiya a duniya da lahira shine a yi aiki da su don su ne shari'ar da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma in ana neman tashin hankali da rashin zaman lafiya da rikicewa al'amura shi ke nan sai a fandare wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to karanta ƙarshe-ƙarshen suratun nuri da farko-farkon surat da ke gaba da ita ita ce surat tabara ka ga sakamakon fandare wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya ce فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم azabun alim kana gama karanta waɗannan ayoyin sai kuma ka ji an ce tabarakan lazi nazzala alfurqana ala abdihi li yakuna lil alamin nazira albarka ta kai ma Allah wanda ya saukar da littafi mai rabe ƙarya da gaskiya gawa ga bawan shi dan bawan yayi me dan a karanta a more ai kabbara sai ya ce dan ya zama mai gargadi ga dukkan duniya idan ka in ka dubi yadda qur'ani tartibin qur'ani yake ƙarshen wannan sura da farkon wannan surar gaba ɗaya sun rakkaza ne sun ba da ƙarfi ne akan cewa in ana neman nasara da zaman lafiya da haske da alheri kawai shine abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka jama'a waɗannan hadisan yanzu mun fara shigo hadisai fa na hukunce hukunce yanzu ne za mu ji daɗin karatun sahihul bukhari fiye da ainihin irin karatuttukan da muka yi a baya a ɗan ƙuntataccen masallaci rabi a bakin titi rabi ma'ana yanzu muna zaune ne a natse yadda hadisan muke jin su garan dangan gariya imam bukhari sai da biya tace su tukuna daga duniyar ilimi waɗannan hadisan ba su kaɗai ne sahihai ba amma bukhari yana son sahihan sahihan sahihai ma'ana hadisan da suka fi kowaɗanne inganci shi yasa zaka ji wani lokacin ga hadisi za mu kawo sahihi mu sharhin wata mas'ala anan me yasa bai kawo hadisin ba saboda wai hadisin ma ya inganta amma bai cika sharaɗin ma da ya cancanta ya shiga wannan littafin ba shi yasa suka ce bayan alqur'ani sai wannan shine sahihuhu ba'da alqur'ani afdalu bayan alqur'ani sai wannan duk wani littafi baki ɗaya a duniya kakaf to daga alqur'ani sai wannan littafin ai wannan albarka ce ba da Allah ya taimake mu muka samu muke karanta wannan daraja Allah madaukakin sarki ya taimake mu to Imam al-Bukhari ya ce babul wudu'i salasan salasan babin da ke bayani akan alwala a yi ta gaɓoɓin a wanke su so uku uku kamar yadda jiya mun ji cewa babu laifi a yi ɗaiɗai babu laifi a yi biyu to kuma yau ake ce mana za a iya yi so uku uku to uku uku ɗin shine alghayatul quswa ita ce iyaka ba a ƙarawa daga kan haka to abin da ake nufi da wannan wankewa ɗaiɗai ko bibi ko uku uku shine a tabbatar da cewa gaɓoɓi sun cuɗu don haka in ka samar da ɗaya gaɓa ta wanku tas to abin da zai biyo baya na biyu da na uku duk wannan sunna ce mustahabbiya to ba a tsumbure kuma wajen bauta Allah jama'a ba a gaggawa alwala din ka a ɗauke ta wani abu ne face face face a'a za a tsaya ne a yi ta hakan da natsuwa ane ana ciccuɗa ana ciccuɗawa saboda waɗannan gaɓoɓin da gwargwadon yadda ka wanke su da gwargwadon hasken da za ka samu a kan siraɗi da gwargwadon yadda kai kasala da gwargwadon dim da za ka samu a kan siraɗi haka ba daidai ba ne ka tsaya kai wasa da wannan matsala قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ في على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه سيكون يتي وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضا عثمان قال الا احدثكم حديثا لولا ايه ما حدثتكموه ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاه الا غفر له ما بينه وبين الصلاه حتى يصليها قال عروه الايه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga malamin shi al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaisi shi ko yace haddathani Ibrahim ibn Sa'd al-Imam Ibrahim dan Sa'd ya ainihin bani hadisi shi ko yace ya karbo an ibn Shihab daga Muhammad ibn Shihab az-Zuhri sarkin malamai na sunna anna ata ibn yazid akhbarahu yace ata'u dan yazid ya bashi labari labarin da ya bashi shine anna humrana lallai wani mutum mai suna humrana wane ne me matsayin wannan mutumin maula usmana bararren bawa ne na usman wanda fulani ke cewa dimaje ma'ana dimaje shine bawa ne kake da sai ka yanta shi to sai a ce ya zama maulanka ya zama bara wato ka bar shi game da haƙƙi na ainihin yanci ka ba shi yanci amma kuma yana nan a matsayin shi yaronka ne kuma kai mai gidan shi ne to shi wannan humrana din nan akhbarahu shi ya bada labari ga afa'u dan yazid cewa annahu ra'a usman ibn affana shi humrana wanda yaron usmanu ne ya ga mai gidan shi Usmanu dan Affan Usmanu dan Affan shine sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine zunnuraini ma'abocin haske biyu saboda ya auri ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama guda biyu ya auri ɗaya ta rasu Ruqayya aka sake ɗaukar ummu kulsum aka sake bashi ana nan ita ma sai ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kanat indana salisa lazidnaka da da ta uku da mun ƙara maka amma sun ƙare Fatima ce ta ƙarshe kuma an aura wa Aliyu ma'ana manzon Allah ya ji daɗin surukuntaka da Uthman shine har aka bashi ɗaya ta rasu aka sake bashi ɗaya ta rasu ita ma ta rasu sai ce kai co ina ma a ce akwai kuma ta uku ai da mun ƙara maka ina fatar an gane Usmanu kenan Allah ya ƙara mishi yarda to shi Usman ne yaron shi Umrana ya gan shi da'a bi ina'in yasa aka kawo mishi ƙwarya ko buta ko gwangwani kalmar ina'u tana ɗaukar duk wani abu da za a zuba ruwa ruwa ya koma ƙasa ya kwanta don haka duk sanda ka ce mutum ana kallahu kana cewa Allah ya kai ka ƙasa rashin larabci ne duk yake cutar mutane ina'u shi ne abin da ruwa ke koma ƙasan shi ya kwanta shine container tun ka ce ana kallahu kana cewa Allah ya kai ka ƙasa larabcin shine a anakallahu daga iyakan na abudu wa iyakan nasta'inu Allah ya taimake ka to saboda rashin larabci sai ka ji mutum ya ce anakallahu to Allah ya kyauta larabci dole ne haka al-imamu suyuti ya ce annahu wal lughatu haqqu man talab duk wanda ke neman ilimi dole ya koyi larabci amma sai ce fa khudh min ar-rijali la min al-kutub kaje malamai su koya maka ba a littafi ake koyo ba imam shafi'i ko cewa ya dole ne dukkan musulmi ya iya gwargwadon larabcin da zai karanta suratul fatiha da sura a sallah da gwargwadon larabcin da zai iya tada ikama da yayi salati daidai dukkan musulmi dole ya iya wannan larabcin da zai iya furta waɗannan abubuwan daidai in ya so abin da ya karu a haka to kuma wannan sai wanda ya ga cewa zai iya zurfafawa wanda zai iya jawabi da larabci ya kai ya komo amma dai larabcin da zaka kai ka furta kalmomin alkur'ani daidai to wannan dole ne ku karanta littafin iktiba'us siratal mustaqim mukhalafat ashabil jahim Allah ya taimaka sayyidina Usman ne yasa aka kawo mishi ƙwarya ko buta ko gwangwani na alwala fa afraga ala kaffaihi salasa mirarin sai ya ainihin karkato ruwa sai ya ainihin zuba wa tafukan hannayen shi sau uku fagasalahuma sai ya wanke su hannayen guda biyu da me da kwarfa uku kun ji yadda sunna take in ka ɗibo kwarfar farko sai ka cuɗa hannayenka guda biyu kwarfa ta biyu ka cuɗa hannayenka guda biyu kwarfa ta uku ka cuɗa hannayenka guda biyu gaba ɗaya to sunna kenan amma abin da mai iziya ya faɗi cewa wannan hannu na dama za a wanke shi da kwarfa uku wannan hannu na hagu kwarfa uku in an haɗa kwarfa shida kenan to wannan babu shi a sunna abin da yake a sunna shine wannan hannaye biyu ne ake wankewa gaba ɗaya da kwarfa ɗaya a sake kwarfa ta biyu a sake da kwarfa ta uku wannan shine daidai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma adkhala yaminahu fil ina'i sannan sai kuma ya sanya hannun shi na dama a cikin wannan ƙwarya ta alwala saboda kaga ya riga ya wanke hannun duk wani datti da ƙazanta an riga an wanke kenan musamman in hannunka akwai ƙazanta ba daidai ba ne ka ɗauko shi karan farko ka lantsama shi a cikin ruwan a sai ka bari ka wanke wannan wankewa sau uku to sannan sai ya sanya hannun shi na dama a cikin wannan kwanan alwala fama dumaba wastan shaka sai ya kurkura baki sai ya shaƙi ruwa a nan ma kun ji wata sunnar kwarfa ɗaya in ka ɗibo wannan kwarfa ita ce za ka gumtsa ka kurkura bakinka ka zubar ragowar sai ka shaƙa da hannunka na dama sannan sai ka sa hannunka na hagu a karan hancinka sai ka fyace sai ka sake ɗibo kwarfa ta biyu sai ka gumtsa sai ka kurkura baki sai ka zubar sannan sai ka shaƙa kuma ragowar sai ka sa hannunka na hagu sai ka fyace haka na uku za ka ka guntsa ragowar ka shaƙa ka ainihin sa hannunka abin da ya dace da sunna kenan akwai hadisin da ya zo ya raba ruwan da za a ɗiba a kai baki so uku ruwan da za a ɗiba a shaƙa a hanci shi ma daban so uku wannan hadisin hadisi ne ba isi imam turmizi ya ruwaito shi ku karanta littafin as-samarul mustatab fi fiqhi sunnati wal kitab as-samar mustatab fi fiqhi sunnati wal kitab lallai wannan a aikace in kai a fiqhance ba a cewa ibadar ta ɓaci amma min babin abin yana da asali a sunna to ba shi da asali abin da ke da asali shine da kurkurar baki da shakar ruwa ana yi ne ainihin da kwarfa guda to sai a sake maimaita a sake maimaita sai zama waɗannan ayyukan guda biyu an haɗe su a cikin kwarfa ɗaya to za a iya maimaita za a iya maimaita har ya kai su uku sun magasala wajhahu salasan sannan sai kuma ya wanke fuskar shi so uku to ita kuma fuska yadda ake wanke ta faɗinta na farawa ne daga gindin kunne ɗaya zuwa ɗaya gindin kunnen haka a faɗi tsawo kuma daga inda gashi yake ainihin farawa mutane gama garin mutane waɗanda aka saba gani ba masu saiko ba ba kuma masu tukulluma ba saiko shine sai ka ga ainihin wato gaban kan mutum ya fafare to abin da yasa malaman fiqhu suke taka tsantsan ba su cewa daga inda gashi ya fara in aka ce daga inda gashi ya fara me saiko zai fara tun daga can tsakiyar kai kenan to kun ga ya wuce iyaka in kuma aka ce daga inda gashi ya fara to wanda yake da tukulluma tukulluma ita ce sai kaga wani gashi ya zarce mai har kusa da gira kun ga shi kuma daga nan zai fara to ko mai saiko ko mai tukulluma za su fara ne daga daidai inda suka ga gashin mutane yakan fara gashin da aka saba na al'ada na kai sannan tsawon fuska ta tsaye in aka tafi ƙasa kuma yana ƙariya ne daidai da inda haɓa take ainihin wato farawa to daga nan ne za abin nan haka faɗi a kwance haka tsawo kuma haka to in ka zo wanke wannan ana so duk kwarmin ido za ka bi ka cicciuɗa sannan duk abin da ya shafi irin kwarmin hanci duk za ka bi ka cicciuɗa ka tsaya ka wanke fes domin kana wanke headlamp ɗinka ne a siraɗi ita ce za ta haska maka gaba akan siraɗi in kai tsimbure to haka za ka ga tsimbure akan siraɗi yawwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan sai yake cewa summa ghasala wajhahu salasan wa yadayhi kuma ya wanke hannayen shi ilal mirfaqaini zuwa gwiwoyin hannu salasa marratin so uku na'am salasa mirarin so uku na'am su gwiwar hannu na dama da na hagu jama'a in aka zo wanke su abinda hadisin yake cewa da kuma abinda ainihin aya ta ce ilal mirfaqaini ko ilal mirfaqaini to sai aka samu hadisi sahihi a cikin littafin sunan dara qutni sai fassara da cewa annabi ya kasance yana murza ruwa sosai a gwiwar hannu kenan yana shigar da ita gwiwar hannun gaba daya abinda yasa gwiwar hannu saboda tana da wata gargada a wurin to in ka zo kai mata sama-sama yadda kake wa ainihin hannunka to zai zama mai yiwa lum'a ta faru don haka in ka sa ruwan kana gogawa in ka zo daidai wannan wuri sai ka juya haka ka fitar da wannan gargada ka duka ainihin shafe ta sosai ta wanku annabi yana ba da muhimmanci game da wannan wuri sosai hadisi ne sahihi cikin sunan dara kutuni ku karanta littafin bulogul mara allah madaukakin sarki ya taimaka summa masaha bi ra'sihi sa'annan sai ya sa ainihin ruwa ya shafi kanshi me yasa ba a ce summa masaha ra'sahu ba saboda ruwan da ya ɗiba ya shafa ruwan ya murzu tsakanin hannun shi da kuma gashin kanshi don haka aka kawo bi ra'sihi in ka tashi da Hausa sai ka ce sai ya shafa wa kanshi ruwa shine baɗin take ishara dan da an ce summa masaha ra'sahu sai ya shafi kanshi ba ruwa kenan amma summa masaha bi ra'sihi sannan sai ya shafa wa kanshi me ruwa na fata an gane sun magasala rijilaihi sannan sai wanke kafafuwan shi salasa mirarin so uku ilal ka'abaini zuwa ga ainihin idanuwan kafa guda biyu a nan barin tsaya in yi bayani kar ka ɗauka yadda aka ce a wajen hannaye guda biyu ɗin nan salasa mirarin su biyu a nan kafa ma haka saboda wata riwayar ta fassara wannan da cewa kowace kafa ce mata wankin uku kowace kafa ya wanke ta so uku ta dama so uku ta hagu so uku ina fatan an gane sannan wajen wanke kafa ana so ka ba da muhimmanci nan ma game da kwarmin da ya shafi wajen ainihin agara wajen digadigai da kuma ainihin idanuwan kafa ka ba da muhimmanci wajen cuccuɗa su don ka a samu lum'a sun maƙala to da sayyidina usman ya gama wannan alwala tsaf sai zai yi ta'aliki sai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man tawadda'a nahwa wudu'i hadha wanda ya alwala kwatankwacin alwalan nan tawa me yasa manzo Allah yace kwatankwaci bai ce iri ba saboda dukkan mu muna kokarin kwaikwayo ne ita kwa kama da wani an ce batawa ne to tun da kwatanta ne sai annabi ce wanda ya kokarin kwatanta irin alwalan nan tawa summa salla raka'ataini sa'annan yi sallah raka'o'i guda biyu la yuhaddisu fihi ma nafsahu bai yi tunanin komai a cikin waɗannan raka'o'i biyu ba a zuciyar shi sai tunanin Allah wufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta mai duk zunuban da ya gabatar in dai yayi alwala kwatankwacin wannan kuma ya tashi ya sallah raka'a biyu a raka'o'i biyun nan bai yi tunanin komai ba bai yi tunanin kasuwa ba bai yi tunanin ofis ba bai yi tunanin komai ba sai abin da yake ciki ita ce sallar in dai har ya haka to duk zunuban da ya san ya taba aikata gaba daya kowaɗanne iri ne an gafarta mishi wannan falala tana da girma sai dai kuma cinta akwai aiki domin kafin ka gama sallolin na raka'a biyu shedan zai ta zuwa yana kawo maka tunanin abubuwa imamu abu hanifa ya ce wani lokaci in ya kasa tuno abu sai ya tashi ya fara sallah da ya fara sallah sai ka ji abin ya tuno duk wannan aikin shedan ne don ya hana maka wannan falalar domin shi shedan malami ne ya san karatu ya san hanyoyin da zaka bi ka samu aljanna shi kuma ya ce dama wannan hanyar zai tare saboda haka duk irin waɗannan falalolin da yake ya san su sai ta bi ana tattare wani da ya fara sallar jama'a haka wani malami ya taɓa wa ɗaliban sharaɗi ya ce duk wanda ya tashi ya sallah raka'a biyu bai tunanin komi ba sai Allah to ga wata babbar alkyabba za a bashi sai wani ɗalibi ya ce shi kan in Allah ya so zai iya don haka ya tashi alkyabba ce babba in kai tunani to za a baka karama in kai ba tunani sai Allah kaɗai za a baka babba alkyabba yana fara sallah sai ya fara to Allah ya sadi in samu babbar tunanin da yake kenan tun daga farkon sallah har ƙarshen sallah da ya da sallah aka ce tsakaninka da Allah baka yi tunanin ko bai ce a tun da ya fara sallah ma tunanin da yake Allah ya sa babbar ma zai samu tunanin abin da yake so ya samu ya bata mishi samun abu na shafar kai zamu bayani akai akai hadisin da babu abin da insha Allah jama'a kun ji wannan hadisi yana da falala amma abin da malam ya zo ya bayyana mana a cikin shi na fiqhun shi shine yin alwala so uku uku وعن إبراهيم haka kuma al-Imam al-Bukhari yace ya samo wata riwaya ta wannan hadisi daga ainihin Ibrahim qala Ibrahim a zahiri shine Ibrahim dan Sa'ad din kenan wanda malamin malamin Bukhari qala sai shi Ibrahim dan Sa'ad yace qala Salih ibn Kaisana ce walakin urwatu sai dai kuma urwatu yana ba da labari yuhaddisu an humrana shi ma urwatu yana ba da labarin wannan hadisi daga imra daga ainihin humran kamar yadda can a ta'u muka ji yana ba da labari daga humrana ko to ga urwatu dan zubair kuma yana ba da nashi labarin cewa shi ma daga humrana cewa falamma tawadda'a usmanu humranu yace yayin da mai gidana usman ya gama alwala qala sai yace ala uhaddithukum hadisan bana gaya muku wani hadisi ba laula ayatun ma haddathtukumuhu ba dan wata aya a cikin littafin Allah ba sam wannan hadisin ma ba zan faɗa muku shi ba wannan ayar jama'a ita ce take kakare wuyan malamai dole su fito da ilimi ba dan wannan ayar ba jama'a ba ni tunanin za a samu ɗaya bisa goma na ilimin da malamai suka faɗi amma wannan ayar ita ce in malamai sun so su ɓoye wani abu mai falala sai su tuno wannan aya sai zama dole sai sun faɗe shi shine nan kaji abu hurairar nan ya ce ba dan wasu ayoyi ba wannan aya ce da ita da yar uwarta to shi kuma ne ya ce ba dan wata aya ba wannan hadisi mai romo da sai dai je faɗa wa mutan gidana kawai da abin sai zama family affairs da sai zama romo ne sai iyalan gidana kawai amma saboda wannan aya dole mu faɗa muku wannan hadisi wani hadisi ne ya ce sami'tu nabiya sallallahu alaihi wa sallama ya ƙulu na ji manzon Allah yana cewa la ya tawadda'u rajulun yuhsinu wudu'ahu babu mutumin da zai yi alwala kuma ya kyautata alwalar shi wa yusalli salata kuma ya tashi yayi sallah illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati sai an gafarta mishi tsakanin shi da wannan ainihin sallah ma'ana duk laifuffukan da ya yi tsakanin shi da ya sallaci wannan sallah sai an gafarta mishi hatta yusalliha har ya sallace ta ma'ana illa gufira lahu ma bainahu wa bainas salati hatta yusalliha ma'ana duk laifuffukan da ya kafin ya fara wannan sallah a rayuwar shi to za a gafarta mishi har zuwa sadda ya sallaci wannan sallar ko kun fahimta qala urwatu to abin ka tambaya ne ka ce kai wace aya ce wannan sai shi urwatu yake faɗin cewa al'ayatu ita ayar ita ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati lallai waɗanda suke ɓoye abubuwan da muka saukar na bayani to iya abin da bukhari ya ruwaito kenan dangane da ayar yadda wannan ainihin malami urwatu ya kawo amma ayoyin ai su ne muka karanta ran nan min ba'di ma menene innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim waɗannan su ne ayoyin da lallai ne in ka yunkura za ka ɓoye wani abu in ka tuna su sai ka bayyana Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ita alwala jama'a kunji ana yin ainihin wanke gaɓoɓi ana iya wanke gaɓoɓin uku uku babu listin tsari fil wudu'i babin da ke magana akan tace ruwa daga hanci a wajen alwala me yasa bukhari ya kawo fyacewa bai kawo shaƙa ba na farko ya lura da lafazin hadisin da zai kawo sai ya tsaya keke da keke to amma ai lazimin fyacewa shine mai shaƙa dan baka shaƙa ba ba za ka fyace ba dan haka cewa fyacewar ya isar ba sai an ce shaƙa ba musamman yana son magana shi a babi ta daidai da hadisin sai ya ce zakarahu usmanu Usmanu ya ambaci haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina ne Usmanu ya faɗi haka wancan hadisin da ainihin muka karanta za mu zo nan gaba za mu sake karanta shi na Usman inda za ku ji Usmanu ya ce ya kurkura baki ya shaƙi ruwa kuma ya fyace shine nan Bukhari da ya zo sai ya ishara kawai cewa Usman ma ya ambaci haka cewa akwai fyacewa a alwala wa Abdullahi ibn Zaidin da kuma ainihin Abdullahi dan Zaid وابن عباس دا عبد الله دان عباس رضي الله عنهم الله ya ƙara musu yarda an annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan su suka ce sun samo daga manzon Allah cewa ana fyace hanci idan aka shaki ruwa a alwala to bayan da bukhari ya kawo waɗannan ainihin hadisai amma sai ya kawo su mu'allaqat wato ba tare da ya ambaci isnadin su ba ba tare da ma ya ambaci matinin ba saboda mai saboda ya ambaci wasu a baya zai kuma ci gaba da ambatan wasu a can gaba sai kuma ya ce haddasana abdanu qala akhbarana abdullahi qala akhbarana yunus عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من توضأ فليستنصر ومن استجمر falyutir kun ji wannan hadisin daga babban sahabi abu huraira ad-dausi Allah ya kara mishi yarda abu huraira ya ce ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama lallai tabbas manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce man tawadda'a wanda duk zai yi alwala falyastansir to a cikin alwalan nan tashi ya rinka fyace ruwa daga hancin shi wanda ya shaka kun ga mahallin shahid kenan na bukhari don haka ya tsaya keke da keke a babi cewa babu listin sar babun fyacewa in aka shaƙa sai an fyace saboda annabi ya ce duk wanda ke alwala ya shaƙi ruwa to ya fyace wa manista jimara wanda kuma duk zai yi amfani da dutse ko hoge a wajen katsa kashi ko fitsari falyutir to ya amfani da lambar da take mara ita ce lamba uku ko lamba biyar ko bakwai ma'ana duk wanda bukata ta kama shi zai yi amfani da dutse a wajen katsa kashi ko fitsari kada ya amfani da biyu kai ya amfani da hudu ko shida sai dai ya amfani da uku ko biyar ko bakwai to amma jiya kuma mun ga sabanin haka ai a aikace annabi ya yi tsarki da duwatsu guda biyu amma nan kuma a bayanance ya ce a yi amfani da wutiri to yanzu magana shi ta saba wa aikin shi to sai ka ɗauko ka'idar da muka kawo je duk sanda ya magana aikin shi ya saba sai a ɗauki maganar sai a bar aikin shi ai ajiya ɗin a cikin hadisin mun ji dalilin da ya sa ya yi amfani da biyu ya ce wa abdullahi dan mas'udin ne je kaka samo min hoge ko duwatsu guda uku abdullahi ya je ya samo duwatsu guda biyu sai ya ɗauko kashin jaki ya cike uku da annabi ya zo sai jefar da kashin jakin sai ya ce wannan najasa ne sai yayi da biyu din yanzu menene yasa yayi amfani da biyu din larurar rashin na uku to kaga yadda dalilin da yasa kenan duk sanda aikin shi ya zo magana shi ta saba sai ka rabu da aikin shi sai kai aiki da magana shi saboda shi aikin na iya daukan wata fuska ta larura ko wani kunci ko makamantan haka amma magana karara ce ina fata an gane to da yake karatun hadisi muke saboda muna son mu rinka fahimta abubuwa jama'a ina son ku gane wannan kalmar za mu zo wata ran za ka ji ta kuma a babin jana'iza insha Allahu akan istijmari istijmari ya zo a cikin hadisi da ma'ana biyu istijmari a babin tsarki shine tsarki da dutse shine istijmari idan aka koma ana magana istijmari a babin jana'iza ana maganar kuma sanyawa likafani ko gawa turare sanyawa likafani ko gawa turare sai ka ji an ce wannan likafanin a je a yi mishi istijmari wannan gawar a je a yi mata istijmari me ake nufi shine a sa mata turare ko a sa wa likafanin turare to a kiyaye wannan Allah maɗaukacin sarki ya taimaka na'am alaikum salam eh eh na'am idan har mutum bai samu dutse uku ba sai guda ɗaya babba in har ya zan zai kubutu daga ya ɓata jikin shi ko ya ɓata hannun shi zai iya juya wannan fuska ya share sannan ya juya wannan fuska amma sai a dubi zai kubuta daga kada hannun shi kuma ya shafi najasa kada kuma najasar ya je sake gogewa da wannan fuskar ya shafi wani bangare na jikin shi ko suturar shi in zai iya wannan kiyayewar babu laifi na toilet paper ma ta shiga ciki ai jiya mun yi magana babu listijimari witran babin da ke bayani akan amfani da dutse da ake yi wajen tsarki to a amfani da mara jama'a hausa muke fassarawa da larabci ya kamata a rinka fahimta mara ita ce lambar da ba ta da ainihin uwa mai suke kiranta da turanci sai su ce odd number odd number wato lambar da ba ta da uwa inna allaha witrun yuhibbul witra allah ɗaya ne kuma allah yana son abin da yake ainihin wato guda قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنصر ثم ينصر ثم لينصر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga malamin shi mai suna Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi mutumin ƙasar Sham ne ma'ana mutumin ƙasar Siriya ne almajirin Imam Malik ne kuma malamin Imam al-Bukhari ne qala shine shi malam Abdullahi yace akhbarana Malikun Imam Malik ya ba mu labari labarin da ya samo daga an abi zinadi daga al'imamu abu zinadi abu zinadi kuma anil a'araj shi al'imamu abu zinad babban malami ne daga cikin manya-manyan malaman imamu malik to sai ya zama yana da ainihin wato tsari lokacin karatu lokacin fatawa ba koyaushe ake faɗo mishi ba to in ka zo gidan shi kai sallama ba lokacin ba ba zai zo ya saurare ka ba to amma imamu malik shi ya zama ɗan lele ne to amma sai ya zama imamu malik yana da hikima idan zai taho gidan sai ya siyo alewa a hanya in ya siyo alewa in ya zo ya sami 'ya'yan malam 'yan ƙanana haka sai dan ba su alewa su dan ci tukuna eh in suka dan ci alewa sai ce a malam na gida sai su ce yana nan bari mu kira shi imam malik ya gane yaro sai da alewa akwai sirrin haka ina fata an gane to shine al-imam abu zinadi kenan ya karbo daga al-a'raj al-imam abdurrahman al-a'raj shi a'raj gurgu ne eh shi yasa dalibai sunan shi abdurrahman abdurrahman al-a'raj sai suke yankewa kawai sai ma su ce al'a'araj a nan ne malamai suka ce ya halatta a siffanta mutum da wata nakasa da ke jikin shi in dai ba da nufin tsegumi ba ce in da nufin inkiya ce kama al'a'amash al'imam al'a'amash da ake ce mai shi ma ba sunan shi ba ne ma'ana malam mai dindimi baya gani ne sosai to shi kuma wannan malam dan gurgu to kaga wannan kalma in ta tafi cikin yara tono ce to amma ta zama adireshi don haka sai zan ana faɗanta ba da nufin zagi ba da nufin mai da nufin inkiya to ta halatta karanta littafin al'azkar na al'imamin nawawi an abi huraira anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kala abu huraira ya ce lallai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi idan ɗaya daga cikin ku yana alwala to lallai ya sa ruwa a hancin shi ya shaƙa summal yansur sannan kuma ya ainihin fyace ruwa wa manistajmara sannan wanda zai amfani da dutse a wajen tsarki falyutir to ya yi amfani da lambar da take mara mahallin shahid kenan na hadisin da babin wato ina son ku gane a cikin ilimi in kana karantar da mutane in aka zo babi aka kawo aya ko hadisi ka tsaya ka lalubo musu hanyar da za a bi a gano hujjar babin da ke cikin wannan hadisi ko aya sannan sai ka ci gaba da sauran sharhohin yanzu abin da bukhari yake cewa in za a yi amfani da dutse to a yi da ɗaya ko uku ko biyar ko misali to ina hujja sai ka wannan hadisi wanda ke ɗauke da matsaloli masu yawa to in ka zo kada sauran matsalolin su ɗauke ka ka fara jawo hankalin jama'a zuwa ga mahallin shahid tukuna nan mahallin shahid ɗin shine wato wurin kafa hujja shine wa manista jimara wanda duk zai amfani da dutse falyutar to ya amfani da lambar da bata da yar uwa to shikenan yanzu sauran sharhi kuma sai biyo baya wa idza stayqaza ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya farka daga baccin shi wannan bacci da rana ne ko da daddare falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil fi wudu'ihi to kafin ya shigar da hannun nashi a cikin ƙwaryar alwala ya fara alwala to ya wanke wannan hannun nashi a waje tukuna sai ce fa inna ahadakum domin ai ɗaya daga cikin ku la yadri aina batat yaduhu bai san inda hannun nashi ya kwanta ba san da yake bacci san da kake bacci baka san hannunka ya fada kan najasa ka sa hannunka ka turbudo duburaka ka sa hannunka ka yi kaza duk baka san me ya faru ba saboda an ce al'ainu wika ussa da zaran ido ya yi bacci to shikenan komai kuma ya kwance komai bai da control kenan yanzu abin da ya fi zaman lafiya an ka tashi bacci kar ka ɗauki hannunka ka dilmiya a cikin ruwan alwala sai ka sa ka wanke tukuna to in ka wanke sannan sai ka ci gaba da alwalar kamar yadda ka ji a baya wani mutum sai ya yi girman kai da aka ja mishi wannan hadisin cewa a'a shi ya san inda hannun shi yake kwanciya ce ba inda hannun shi ke kwanciya wanda yake ba daidai ba yana tashi bacci ran nan sai ya ga hannun shi a cikin duburar shi shine sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah yace tun a sararin duniya da jikinsu sai Allah ya nuna musu ayoyin Allah har sai sun san cewa alqur'ani gaskiya ne sai sun san cewa manzon Allah gaskiya ne haka ya faru wani yana cin abinci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sa hannun hagu sai annabi ya ce ka sa hannun dama mana sai ya ce ai ba zai iya ba sai manzo Allah ya ce ƙarya yake fa girman kai ne wai dan me za a yi mai gyara shi kawai so yake a bashi sai ce to shikenan ci din yana ɗibo abincin da hannun hagu sai hannu ya kage aka yi juyin duniya kuma to yanzu ya ce kuma manzo Allah ka tofa min addu'a ne hannun ya sake shi ne in aka ce maka abu kawai sai ka bi ina fata an gane wani malami ne daga cikin malaman malaman ibnu hajar mai blogul maram me ya faru mas'ala ce ta faru hadisi yake karantawa ka jifa malamin hadisi ne amma kuma yana da shakka akan hadisan da ya zo ya karanta hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda ke ɗago kansu a ruku'u kafin liman ya ɗago ko dai su daina ko kuma Allah zai mai da fuskarsu ta zama fuskar jaki sai ce "Ah, shi ko bari ya gwada wato bari ya gwada manzon Allah da gaske ne wato kai mutane akwai ɗan takifanci jama'a sai ɗan gwada kuwa da ya ɗan gwada sai Allah ya ɗan nuna mai yana ɗago kan shi kafin liman kawai shi kenan ya miƙe sai kai ya zama kan jaki shine malamin ibnu hajar yake bai wasu ibnu hajar labari da ya zo karantar da su hadisin ya ce ina da wani malami wanda mutum ne amma kan shi kan jaki ne shine su ibnu hajar suka ce ya aka yi ya ce abin da ya faru tun ranar da aka kai ni makarantar ban taba ganin malamin ba aka je aka gabatar da ni malamin yana cikin ɗaki amma akwai labule in yana karatu ana ji amma ba a ganin shi ya ce shi ne ran nan sai shi malamin nawa ya ce ya kai ɗana gashi ka yi karatu za ka koma ƙasarku ba ka taɓa ganina ba ka san me ya faru sai ya ce a'a ya ce karatu ne nake karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na zo annabi yana cewa masu ɗago kansu daga ruku'u kafin liman ko su daina ko Allah mai da kansu kan jaki sai na ce bari in gwada in gani ya ce ina gwadawa sai ku kaina sai juye sai zama kan jaki sai ce bari ka gani sai buɗe mai labulan sai ce ka gani ibn hajar ya ce malaminmu ya tabbata mana da cewa ya ga malamin na shiga shi mutum tsaf amma kan kuma kan jaki nan fata an gane waɗannan labaran ku karanta su a cikin littafin alƙaulul mubin fi akhta'il musallin ina nan ina furfutar da ire-iren waɗannan labaran ina tattara su ina son su zama ɗan littafi ɗan ƙarami irin haka ta faru al-imamu abubakar ibn al-arabi ya ba da labari a cikin littafin shi al-qabs sharhin muwattani yana daga cikin sharhohi na muwaɗa masu daɗi musamman a lugal arabiya da sauransu ya ce wata rana aka jawo hadisin abu huraira hadisin musarra hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya sai akuya sai ya je gida sai ya matse nonanta da ya matse nonanta ya siye ta da nono tantsan tantsan ka san wannan zai ja ka ka sai akuya da ya je ya matse nono sai kuma nono ya lankwame gobe jibi nono ya ki dawowa ashe mai akuyar ya batta ne ya daina tatsatta kwana da kwanaki har nono ya cika kai da ka zo sai ka gani ka siya to da ka je ka tatse nono kuma sai bai sake tasowa ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda diye haka to sai ya dawo da akuyar a mayan mai da kudin shi amma kuma shi kuma ya dawo da dabino kwano guda sakamakon wancan nono da ya shanye dan za a mayan mai da kudin shi keke da keke wannan hadisi yana nan cikin sahihul bukhari to da aka jawo wannan hadisi ashe akwai wani fitsararre dan shi'a ne a wurin sai ce abu hurairan banza yana faɗin haka sai sai ainihin silin ko ko rufin masallaci sai miciji ya fito a guje sai bi shi sai suka zuba jama'a suna isauri ka tuba isauri sai ce na tuba na tuba shikenan sai miciji ya ɓace wannan yana nan a cikin littafin alqabs na al'imamu abubakar ibn al-arabi samir ibn amin zuhair ya kawo a ta'aliƙin shi da ta haƙiƙin da yawan littafin umdatul ahkam al-kubra to irin waɗannan ƙisas suna nan ingantattu ne waɗanda ba ka da yadda za ka yi musu suna nuna maka ne jan kunne game da duk abin da aka ce maka daga Allah ne ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka yi tsiwa kar ka yi rashin kunya ina fata an gane Allah ya kiyaye. Na'am. A ayo hadisin yana cewa ne masu ɗagowa kafin liman waɗannan masu ɗaga kai suna kallon sama suna abin na abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko su daina ko kuma Allah ya makantar da su suna su makanta ce wannan ne kan jaki shi yasa lokacin da ake wa ahli sunna sharri a Najeriya ana cewa wani dan izala da kan jaki nace to gaskiya dai za ta fito wata ran za a gane waye mai kan jakin yan bid'a masu cin hadisan cin mutuncin hadisan manzo Allah su ne da kan jaki amma tarihi ne sai an kai tarihi tukuna wata ran za a binciko tarihi kun san duk sun ta wannan siyasar kaga ana yawo da hoto lokacin ana siyarwa sile sile 1980 82 waya ce ga wani dan izala da kan jaki ga wani dan izala an ce Allah ya tsine mai ƙarya kaza kaza har bishiya ta bushe kai jama'a kun yi ƙarya yan dariƙa wallahi kun yi ƙarya na'am ayi na'am na'am na'am duk alama ce ta mai ta cewa imanin mutum yana da tangarɗa kai baka zo ba wanda ya zo ya gaya maka da sai kai murna saboda annabi ya ce liyuballigi shahidu algha'iba wanda ya zo ya gaya wanda bai zo ba kai ka idar da sako madadin ya ce Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma mutum ya murtake fuska alama ce ta me ta akwai matsala game da imanin shi sai ai mishi fatan Allah ya shiryar da shi Allah ya taimaka subhanallah to shine malam sai yake cewa na'am eh na'am wanne eh a babu magana kaidi ai wancan larura ce babu ne shi yasa yayi amfani da biyu da a ce haka siddan ne na'am eh a wannan ai mafi karanci ne mafi karancin abin da ake fara da shi shine a ce kawo guda uku don haka shi wannan hadisin kaga yana ƙara fassara wannan ne akan magana witiri din yawa ba